a hudu
ina a sadaka wata
ba ki ce wannan lokaci a zuba ku zo can bane eh
sauraka shine abinda ake nufi da wadatar zuci shine mutum wannan ba ta yi a shine mutum ya sami wato cewar duk abin da Allah ya hore masa ko duk abin da Allah ya bashi to zai zamanto cewar ya samu wadata daga jin cewar Allah ne abin da ya kaddara min kenan abin da ya rubuta min kenan to na gode masa kada ya zamanto cewar ya baka abu ko ya baka wato wato- wato ya baka wani abu ka rinka jin cewar kai wannan abin bai ishe ka ba ka dinga jin cewar wannan abin bai ishe ka ba sai ka dinga hadawa da yawa ko sai ka rarumo na wani ta inda muka ba da a kisar annabi dawud yana bauta a cikin gidansa ya rarrafa ko'ina ya rufe kofa ya rufe daki ya rufe komai waɗansu mutane cikin dare suka zo suka faɗo masa suka durgo masa sun zo ta kofar sun ga kofa a rufe kuma sun fuskanci waɗansu sun ce za su buga kofar ma ba lallai ya buɗe ba sai suka tsallaka katanga suka faɗo masa har ya firgita daga irin yadda suka shigo masa lokacin da suka shigo masa sai aka zo ana yi masa ana neman shari'a aka zo yi gurinsa shari'ar shi ne wai eh, su mutum biyun nan ɗaya suna yin kiwon dabbobi to ɗayansu yana da dabbobi guda 99 ɗayan kuma yana da ƙwaya ɗaya shi ne wai mai guda 99 yake neman mai ƙwaya ɗayan ya bar masa ita ya cika ta ya zama su zama ɗari saboda san kai shi ne aka kaure da rigima har aka tafi gurinsa don yi shari'a to kaga wannan wannan ai shi ne kaga gashi a haka za ka ce mawadaci ne tunda wanda yake da dabbobi ha guda 99 ai za ka kira shi mawadaci mawadaci ne amma kaga tunda ba shi da wadatar zuci ya zama matsiyaci na haka ba shi da wadata ba mawadaci ba ne maimakon shi mai wannan kwaya ɗayar maimakon ma ya ƙara masa kwaya tara tunda 99 ne da shi kowa ya riƙe wata lamba mai daɗin faɗa wannan yana da 90 shi kuma ya ƙara masa tara ya zama su zama goma to amma ina shi tasan ma yake so ya kwaci to ku kula duk inda mutum yana ɗaya daga cikin alamomin san Allah shi idan ka ga mutum yana yin al'amuransa na yau da kullum yana samun abin da ya samu kuma yana jin cewar shi alhamdulillah kwangila ka yi a'a wani aiki kake a'a sana'a ka ce riba komai kankantar ta aka samu mutum ya hamdala ya gode to wannan yana nuna alamun san Allah yana nuna alamun san Allah shi sa maganar da na yi jiya lokacin da muka yi sallar tarawih nake yin kira ga masu abin nan masu eh, sha'anin ruwan sanyi da kankara domin wannan lokaci ne da ake da bukatarsa lokaci ne da ake bukatar ake ake ciki da yawan bukatar ruwan sanyi kuma bukatar ta zamanto ake yin ta kusan lokaci guda shine lokacin da mutane suke yin buɗe baki to mutum ya sani cewa duk sanda ya ɗauki ƙanƙara guda ɗaya ya sayarwa wani ya sani cewar ya san zai sanya yama zai sanya ya masa makogaransa la'alla ma kuma ba shi shi kaɗai ba kuma ya sani cewar shi wannan wanda ya sanya wa makogaran nasa mai ibadar azumi ne. ga kuma falalar ciyarwar mai azumi to me zai sa kai kuwa Allah ya hore maka abin da za ka faranta wa bayansa kuma ka tsananta musu me a cikin kankara da za ka sayi da ita naira tamanin tafiya wata kwaya ɗaya ni a cikin kankara jakar fiya wota da ake sai da shi naira 90 naira 80 naira 100 ka sai da shi naira 600 mene ne a ciki wace irin riba ce wannan me za ka nema me za ka samu me kake nema 600 hawa muna ya zama zalunci na rantse da Allah ko akan fetur ka dogara kadai fetur kawai kake saya na rantse da Allah ba za ka sayi mai ka ce wai tsadar man nan ce ta sa kake ƙara wannan kuɗin ba shi fiya watan nawa ka siyo shi ba naira tamanin ake sayarwa ba ne ake sayan sari naira tamanin amma ka zo ka sai da shi 900 saboda kawai ka sanya shi ya zama kankara me a ciki kai tsakaninka da Allah wutar da kake sha kana biyan nefa wannan kuɗin tsakaninka da Allah kana biyan nefa kirko kana biyan su wannan kuɗin da kake jan wannan cold room din amma bayan Allah za su saya don su ji sanyi a ransu sai musu da shi naira ɗari wallahi al'azim mutum ji tsoron Allah kuma ku gaya mun zan yi muku tambayar nan yan uwa inda wanda yake da misali a nan gurin kwaya ɗaya bani kada wanda ya ji tsoron faɗa tsakaninsa da Allah akwai wanda ya taɓa ji a duniya an ce ga wani ya yi arziki da muguwar riba kaji an ce wannan wani ai asalin arzikinsa wata muguwar riba ya ci lokacin da ya wata sana'a ko ya sai da wani abu kaza wai tun daga nan ya miƙe ya arziki da muguwar riba kun taɓa ji wallahi wallahi sai ta ƙone wallahi sai ta ƙone ko ya yi ta ya tara ta wallahi sai ta lalace in kuma ba haka ba za ka gaya da goma inda yake kullum yana nan inda yake kuma bai daina cutar ba kuma Allah ya bashi da halinsa kuma ba zai arzikin ba kuma hankalinsa bai kwanta ba sai ma da ramadan watan rahama an ambace shi watan rahama kai ba za ka iya jin kan ba watan jin kai watan albarka watan alkhairi maimakon a ce kai bari ma ka rage ka zuba wani sashi na dukiyar kama daga ciki bari ka yi rage saboda bayan Allah su ji daɗi ka samu wannan falalar kai ma daga Allah amma ka tsananta bayan Allah ai kana sana'a aka ce ga ramadani ya zo bonanza kake yi mutane da dama a sana'o'insu suna yin bonanza suna yin ramadani bonanza har da kamfanin nuka irin waɗanda ba ma na musulmi ba suna yin waɗansu kayayyaki da suka san musulmi suna yawan amfani da su suna yin bananzarsu yanzu ko yau na je na su yi wani ruwa irin faketi haka na ruwa na roba ruwan da na san ana sai da shi 550 yau wai 800 wai 800 wani ruwa saboda kawai ana zafi kuma musulmi suna azumi shi kenan an sha ruwa ga zafi dama ya dake mu ruwan jikinmu ya kone za mu sha ruwa bari a galla za mu bari a ƙara mana wallahi al'azim wannan masifa ce wai mai samu an sai ta a wani cewa yadda za a kai
wannan masifa ce masifa ce ban yi zaton cewar mutum yana shirya wa kansa alkhairi ba ban yi zaton cewar daga wannan abin da mutum yake yi shine asalin arzikinsa ba kuma ko ya samu ya samu kubeji a ce dai wai kai arzikinka sai abin da ka gallazawa bayan Allah suka sha wahala kafin su samu ka ƙara musu kuɗi wanda zai iya sayan biyu ya zama ba zai iya sayan biyun nan ba sai dai ya sayi ɗaya gashi da tarin iyali kowa yana bukata kai kuma kawai wannan shine burinka ka samu mugun riba to na rantse muku da Allah wannan ribar ba za ta ƙara mutum komai ba sai bala'i mutum kuma ya je auna ne na
ce ko kuma ba ta tambaya sai ya ci shi gaskiyar magana wannan farashin sa na wancan wanda Watan shi zai shi ne sayar, sayar shi ya yi ya yi ignoring Mm.
na regulatory bodies Mm.
da ta ce yan sayar Mm.
wanda bai yi to bai yi Bai- bai comply wanda in ba.
ba Allah kawaye ba Mm.
kuma ba za ta zo ta kama shi Na'am.
ba da biyo yawwa to kaga a nan gurin akwai an fahimta su eh na fahimta yana maganar cewar misali akwai wani abu wani nau'i na kasuwanci wanda amma shi akwai wata hukuma a hukumance da ita take tsara farashin wannan kayan ita take ba da farashi saboda haka tana ba da farashi wata-wata to sai wata da ake ciki ya zo ta ba da farashi ya sayi kayansa a wannan farashi kuma yake sayarwa akan farashin da ta bayar ko bai kare ba kuma bai kare ba har ma kuma yana sa ran wannan kayan zai shiga wani wata mai kamawa to kawai kuma gwamnatin da take ita wannan hukuma da take kayyade farashin nan sai ta zo sai ta kara kudin wannan farashin kaga a wannan lokacin yana da ka- kana da eh yana da ragowar kaya wanda bai kare ba to shi abin da ake bukata a yi a nan- ya yi a nan gurin shine dan ya cika mai cikakken adalci ga al'umma shine ya ci gaba da sayar da shi a wancan tsohon farashi har ya kare har ya kare kaga zai shi ne yake shi ne yake magana cewar ya ignorin abin da shi wato wace hukuma Inda ta kare bayar ta zo ta kama shi dan ya rike farashi.
yawwa ba za ta kama shi saboda ya rage An yi farashi kala ba ne, ta yawwa kama shi ta hukunta shi.
ta hukunta shi yawwa amma dan ya rage tunda ai naga kamar akwai waɗanda zaka ga wani lokaci idan ana irin masu sai da irin waɗannan kayayyakin wanda duk da gashi an san farashin sa a ƙasa amma idan an zo kamar misali irin lokacin Ramadan sai ka ga wasu sun rage wani abu eh wani percentage kaga ba wanda yake kallon su ba wanda zai nuna su da dan yatsa amma da za su ƙara naira ɗaya a kai kai kobo hamsin inda za su kara ita kanta wannan hukuma da su ta kama su to cikakken adalcin kamar yanzu shi abinda wannan lamarin yake so ya nuna a nan shine cewar mutum ya ci gaba ya sai da shi a wannan tsohon farashin har ya kare A'a, tambaya ce ne malam.
eh tambaya Tambaya ne ai.
kai auto tambaya ne nake ya za a yi eh a abinda za a yi shine ai Babu.
eh eh, gaskiya ne a babun aiki abinda ake so shine ya ci gaba da sayarwa har wannan stock din ya kare har wannan kayan ya kare amfanin wannan muhimmancin wannan shine wallahi billahi Allah zai sa masa albarka a cikin abin da ya samu saboda so da yawa wannan abin yana rudar da su masu irin wannan sana'a ana cikin yi da an samu karin nan mutum yana da tsohon kaya sai kawai ya juya sai ya koma ya sai da shi da a- abu- abu- abin da a farashi na sabon kaya Eh, yawa eh ai mana addu'a na'am ba dai fada ba eh ba a fara ba na'am kaya ne alaikum salam alaikum goro yana wuga na Mm, mm, mm, mm, mm, mm.
Aka ci gaba da sai da shi a wannan farashin.
Mm, Farashin April.
Ko ɗaukar mm, farfafar mm.
har abin da ya rage idan ya zo biyu a me in ka siyo wani Mm.
shi ne za ka ɗaura masa eh wani ka siyo sabon farashi.
farashi idan ka zo biyu Mm.
ka je shekara Mm.
alal misali in za ka fita zakka ke Mm,
kowanne farashin ka ga da a inda ka eh a nan a haka mikidarin sa Kuma ya yake a mikidarin sa yake gaskiya ne ka gane a Mm, kasa da yake mm, shi wanda ka ɗauko idan ya ka Mm.
ɗauko har ya zo me Mm.
ka je shekara Mm.
a wannan ba za ka ɗauke shi a muhimmi ba mm, mm.
kuma shi ya sa za a yi kuma malam yadda kake magana cewa manyan kantuna a masana'antu su kan rage Mm,
in aka zo ramadan in aka zo kirsimeti mm, shi in ka duba babin arzikin kasuwanci mm, ya danganta da hulɗar kun muke cewa tango mm, sosai yanzu kamar maganar fiya wuta da ke ta yi Mm, mm,
idan shi mai fiya wuta da yana mm, sai ga ba bukatar fiya wuta da kankanan da No.
ya tashi ba su yi sosai kuwa yanzu kamar alal misali akwai da ake cewa kasa ne na ake amfani da addinin musulunci a mafan Mm, ka har kamar su London.
Mm.
Don kai za a ga sun sa ya fito wani sosai abu.
kuwa sosai ya faɗo ko idan sun san cewa idan da ni kai muke zuwa gida Mm.
saboda ramadan Mm.
wani rabin zai zo kai za ka zo kai za ka zo Mm.
period din da zan sai da guda biyu Mm.
mai ribar naira biyu sosai sai ka ga na sai da guda takwas Yau, yau.
na ribar naira uku.
sosai sosai kuma Allah ya sa mata albarka Allah ya sa maka albarka.
gaskiya ne kuma akwai wani abu da ni na taɓa gani na yi wannan aikin da wasu suke.
Mm.
alal misali wani rabin naira da shago Mm.
in ka gana zuwa ka ɗauki wannan kitna tsoro fara fifty Mm.
sai kawai sai ana wasu ne ce ya rage Mm.
da ya sa yara su zama ƙarfin cikin nan ya su rubuta 800 ya su kashe Mm. Eh, haka ne Eh.
sai su kashe Eh, ita sai su sai a sa kashe all- a sa old price Ya su ko a kashe- sa before ya eh su kashe 800 eh kai da ka saba shiga in ka san ka tafi mm.
ka san cewa da rin sosai ni da na shigo da zuwa zan gani sai a su ce wannan sun na ita ya rage mana Mm.
da yi juna Mm.
sai da kana kiwo wannan Mm. Mm.
amma a ce ka kama Mm.
to a wannan sai yake yaudara Mm.
shi wanda ya haka Mm.
ai ya yi yaudara Mm.
kuma ya aikata abin da bai kamata Mm.
ko shi za da muke tare ta a'a Mm.
ai farashin da ya saya ake sayarwa da haka ya sa Mm.
to amma in ka duba ka duba wa mutum Mm.
da yawa mutane ma ne haka ya ke
Mm.
don shi wanda ya rabu na biyar da ke ana ganin yawan mutane da ke Mm.
yanzu shi ne karamar da ya sayarwa da ke yi biyar da Mm.
inda ma zai sayar da yi biyar da ko da yi Mm.
zai ga mutanen da za su a rana sosai to to- to- to- to nan goron ma nake son ƙara yin wannan sharhi domin idan tunda kamar yanzu abin da alon gubaro yake fara mutum ba wai ribar ƙarin ribar zai duba ba a'a bukata bukatar idan da wataƙil ba ba daga yanayin ɗan sanyi-sanyi maka fita ba ne fiya ruwan ma mutum sai ya kusan yini bai sha re- leda biyu ba ko eh, tafiya wata ba amma a yanzu ko kafin a fara azumin nan mutum ba sai ya sha goma ba to ai kuma sannan ga ramadan to ai wai da sai ka duba inda kana sai da ledar fiya wata a rana kana sai da guda biyar yanzu sai aka zo aka waye gari goma sha biyar kake sayarwa to me kake nema me kake nema ai ribar tan oba din naka me tan oba ne da hausa ai ka samu tan oba din kake bukata ka samu ninkin ba ninkin in da tan oba ka guda biyar ne yanzu sha biyar kake kake samu ka gani kuma sannan yanzu mu duba mu gani dukkanin yan uwanmu waɗanda ba musulmi din nan ba duk sanda aka ce wani lokaci ya taho sai sun yi banan irin nasu na bukukuwansu da addinansu da ibadunsu sai sun yi wani bananza sai kaga an je kaje kanti an rarrage kayayyaki wai saboda christmas wai sai- saboda end of year ƙarshen shekara ko lokacin easter duk zan da za a yi irin wannan sai ka samu sun yi wani abu wanda za su rage kaya sannan haka zalika akwai ƙasashen da su ma ba ba za ka kira su ma- yanzu kamar dubai dubai wai tana kiranta ƙasa ta musulunci amma ba komai ne ma za ka kira shi na musulunci saboda ba- ba shari'a musulunci suke amfani da ita ba suna da yanci laraba laraba tura tura su dai ga sanan dai kawai amma yanzu gashi kana gani har a labarai aka dinga eh, yadawa wata ɗaya saura ramadan duk an yi karashin kayan abinci gwamnati ta yi wonin haddasa ta ƙayyade ta ce ga yadda za a sai da shinkafa ga yadda za a rika sai da fruits ga yadda za a rika sai da waye shi kanshi mai siyo dilan da zai siyo din an sauƙaƙa masa yadda zai iya samu din saboda shi end user din shi wanda shi mai bukata mai azumi ya samu sauki ya samu sassauci amma mu yi ruwa ruwa ruwa duk wanda yake san wata ruwan nan yau nake bada misali ba na- ba zan ambaci sunan ruwan anan ba amma mutum ya je duk inda ake sai da ruwa ya je ya sa ruwan da ake sai da shi 550 kwana-kwanan bayan nan satuttukan da suka wuce wai yau 800 wai 800 na kalli mai kantin na ce ya aka haka ya ce wallah haka ya so shi kenan kawai saboda kawai yanzu na farko zafi na to ka gani inda ruwa ya ƙara tsada daga ina ruwan yake ne da a ina yake siyo shi da za a ce yanzu an ƙara masa tsadarsa ƙarya yake yi ƙarya yake a gara-gara mai mai ya ƙara ma kuɗin mai kace matsi ya ji daga sama dama haka ya so ko kaza kaza in dai ba ya irin wannan da abin da za a ce yana da mai tsohon farashi ya zo ya kara ga an yi sabon farashi bai tsaye da so bai gama karar da mai tsohon farashi bai kara ba amma har gara shi ka ce wani ne yake da saman sa yake killace masa yace ga yanda zai sayar ya kara masa ya rage masa amma ruwa kargayen wanda shi kuma yake kara masa kudin ruwa saboda Allah amma kawai saboda b- b- b- musulmi yanzu suna yin azumi kuma aka yi sa'a azumin a cikin zafi da a cikin sanyi ake je mana waya da wani yana eh, abin nan yana istanbul yana cewa gashi ne yanzu yana kallon waiza 8 digiri 8 8 8 8 takwas kaga da mu ne yanzu a 8 digiri da tuni yanzu duk eh, tagogin mu a rufe suke fankan nan a kashe an rarrafa kofofi mutane sun ana ta haka eh to da to da to da yanzu da mai kankara kuma da ba sai je cika yasa ba wallahi sai je cika yasa amma saboda kawai zaka mutane bayan Allah suna bukata ina kira da masu wannan sana'ar dan Allah dan annabi su ji tsoron Allah saboda wallahi babu wanda zai iya yi sadaukar da kansa yayi wa bayan Allah wannan abin sai mai tsoron Allah na rantse muku da Allah wanda duk kuka ga bai rage fiyawa wata daga yau ba baya jin tsoron Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Kuro yake fada mutum ba wai ribar ƙarin ribar zai duba ba a'a bukata bukatar idan da wataƙil ba daga yanayin ɗan sanyi-sanyi maka fita ba ne fiya ruwan ma mutum sai kusan yini bai sha re- leda biyu ba ko eh, tafiya wuta ba amma a yanzu ko kafin a fara azumin nan mutum ba sai sha goma ba to ai kuma sannan ga ramadan to ai wai da sai ka duba inda kana sai da ledar fiya wuta a rana kana sai da guda biyar yanzu sai aka zo aka waye gari goma sha biyar kake sayarwa to me kake nema me kake nema ai ribar tan oba din naka me tan oba ne da hausa ai ka samu tan oba din kake bukata ka samu ninkin ba ninkin in da tan oba ka guda biyar ne yanzu sha biyar kake kake samu ka gani kuma sannan yanzu mu duba mu gani dukkanin yan uwanmu waɗanda ba musulmi din nan ba duk sanda aka ce wani lokaci ya taho sai sun yi banan irin nasu na bukukuwansu da addinansu da ibadunsu sai sun yi wani bananza sai kaga an je kaje kanti an rarrage kayayyaki wai saboda christmas wai sai- saboda end of year ƙarshen shekara ko lokacin easter duk zan da za a yi irin wannan sai ka samu sun yi wani abu wanda za su rage kaya sannan haka zalika akwai ƙasashen da su ma ba ba za ka kira su ma- yanzu kamar dubai dubai wai kana kiranta ƙasa ta musulunci amma ba komai ne ma za ka kira shi na musulunci saboda ba ba shari'a musulunci suke amfani da ita ba suna da yanci laraba laraba tura tura su dai ga sanan dai kawai amma yanzu gashi kana gani har a labarai aka dinga eh, yadawa wata ɗaya saura ramadan duk an yi kirashin kayan abinci gwamnati ta yi wonin haddasa ta ƙayyade ta ce ga yadda za a sai da shinkafa ga yadda za a rinka sai da fruits ga yadda za a rinka sai da waye shi kanshi mai siyo dilan da zai siyo din an sauƙaƙa masa yadda zai iya samu din saboda shi end user din shi wanda shi mai bukata mai azumi ya samu sauki ya samu sassauci amma mu yi ruwa ruwa ruwa duk wanda yake sayan wata ruwan nan yau nake bada misali ba na- ba zan ambaci sunan ruwan anan ba amma mutum ya je duk inda ake sai da ruwa ya je ya sa ruwan da ake sai da shi 550 kwana-kwanan bayan nan satuttukan da suka wuce wai yau 800 wai 800 na kalli mai kantin na ce ya aka haka ya ce wallah haka ya so shi kenan kawai saboda kawai yanzu na farko zafi na to ka gani inda ruwa ya ƙara tsada daga ina ruwan yake ne da a ina yake siyo shi da za a ce yanzu an ƙara masa tsadarsa ƙarya yake yi ƙarya yake a gara-gara mai mai ya ƙara ma kuɗin mai kace matsi ya ji daga sama dama haka ya siyo ko kaza kaza in dai ba ya yi irin wannan da abin da za a ce yana da mai tsohon farashi ya zo ya ƙara ga an yi sabon farashi bai tsaye da so bai gama karar da mai tsohon farashi bai kara ba amma har gara shi ka ce wani ne yake da saman sa yake killace masa yace ga yanda zai sayar ya kara masa ya rage masa amma ruwa kargayen wanda shi kuma yake kara masa kudin ruwa saboda Allah amma kawai saboda musulmi yanzu suna yin azumi kuma aka yi sa'a azumin a cikin zafi da a cikin sanyi ake je mana waya da wani yana abin nan yana istanbul yana cewa gashi ne yanzu yana kallon waiza 8 digiri 8 8 takwas kaga damu ne za a 8 digiri da tuni yanzu duk tagogin mu a rufe suke fankan nan a kashe an rarrafa kofofi mutane sun ana ta haka eh to da to da to da yanzu da mai kankara kuma da ba sai je cika yasa ba wallahi sai je cika yasa amma saboda kawai zaka mutane bayan Allah suna bukata ina kira da masu wannan sana'ar dan Allah dan annabi su ji tsoron Allah saboda wallahi babu wanda zai iya yi sadaukar da kansa yayi wa bayan Allah wannan abin sai mai tsoron Allah na rantse muku da Allah wanda duk kuka ga bai rage fiyawa wata daga yau ba baya jin tsoron Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين